بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يمتن أصبر أشرنغ وتنزل حجة shekara ta 1444 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin 8 ga watan Yuli shekarar miladiya ta 2023 wannan shine darasi na 326 cikin jeren giyar darussa daga littafin Zadul Ma'adi fi hadi khairil ibad wallafar al-Imam al-Muhaddith al-Mufassir al-Faqih abu abdullah muhammad bin abubakar zura'i a dimashki wanda aka fi sani da suna ibn qayyim al-jawziya shekul islami rahimahullah wannan littafi na zadul ma'ad mawsu'a ne tarihin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallama littafi ne na komai da ruwanka dangane ta farkin ma'aiki alaihi salatu wassalam da bayani akan tsarin addinin sa da ladubban sa da yadda ya gudanar da mu'amalolinsa da mabambatan mutane malamai suna jinjina ma ibn al-qayyim akan wannan aiki musamman lura da cewa ya rubuta asalin littafin zadul ma'adi ne a halin tafiya inda ya je ƙasar makka aikin hajji nesa da iyalansa nesa da ƴan uwansa nesa da littafansa Allah ubangiji ya saka mishi alkhairi idan ba manta ba muna ci gaba da bibiyan al-imamu ibn al-qayyim inda yake mana bayani akan fiqhun da ke cikin watan kissar zuwan mutanen a Najran kiristocin Najran zuwan su gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan jin bayanin musulunci da kuma karbarsa da bada caffa ga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama kafin mu shiga zamu yi maraba da dan uwa kuma abokin mu malam honorable yanzu a ce kenan ko ba a cewa malam honorable Abdulhakim Kamilu Ado wanda dan makarantar da ne tare muka fara karatu da ma'ad da shi tun ba yau ba kuma yanzu dan siyasa ne na Abuja na Abuja kai ko me eh to Allah ya saka da alkhairi yau da ya kawo mana ziyara ziyara ta yan wataka Allah ya saka mishi alkhairi zamu tashi inda Ibn Qayyim yake cewa wa minha ba'sul imamir rajul al-alim ba'sul imamir rajul al-alima ila ahli al-hudna fi maslahati al-islam وأنه ينبغي أن يكون أمينا وهو الذي لا غرض له ولا هوى daga cikin fikihun da za a cira a wannan gaba shine cewa shugaba na al'umma yana da dama ya aiki wani mutum wanda yake mutumin nan masani malami ne cikin mabiya cikin mazowansa cikin fadawansa da masu aiki ƙarƙashin gwamnatinsa sai aike shi zuwa gun wasu mutane waɗanda tsakaninsu da musulmi akwai alkawarin zaman lafiya akwai huduna wato an yi ceasefire an dakatar da fada da yaƙi fi maslahatul islam a aike shi don ya je wani gabatar da wani aiki ko wata magana ko tattaunawa wadda za ta yi wa musulunci hidima wa annahu yanbaghi an yakuna amina kuma duk wanda za a aika ya wakilci musulmai a gun kafirai ko gun wasu abokan tattaunawa ya ya zama wajibi ya zama amintacce ne wanda la huwa alladhi la gharada lahu wala hawa shine wanda bai da wata manufa tashi ta kansa wata personal manufarsa bai da personal interest sannan kuma wala hawan kuma bai da son zuciya duk abin da zai yi zai shine dan dan dan interest na addinin sa da interest na al'ummar musulunci dan kuma kare su ba tare da son zuciya ko son kai ba wa inna ma muraduhu mujarradun mardatin lahi wa rasuli wanda zama manufarsa kawai ya samar da watin mardatin la ya samu yarda Allah da yardan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama wala yashubuha bi ghairiha bai cakuda wannan yarda Allah ko yarda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wani abu kuma bayanta fa hadha huwa al-amin haqqul amin wannan shine cikakken amintacce shi ya kamata a bashi wakilci ko a aika shi wakilci al'umma ko a aika shi don ya je mutane ya gabatar da ta maslaha ta addinin musulunci sai malam yace ka hali abi ubaidata ibn al-jarrah kamar matsayin abu ubaida ibn al-jarrah wato amir ibn abdullahi ibn al-jarrah ɗaya daga cikin as-sabiqun al-awwaluna min al-muhajirin malaman tarihi suna cewa yana cikin mutum takwas na farko da suka fara musulunta babban mutum ne wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da muka ji ya ce amintacce ne Umar yake cewa da da Abu Ubaida yana raye da shi zan dauka ba hanifancin nan na je gurin Allah ya ce me yasa ka bashi sai in ce saboda naji Annabi ya ce amintacce ne ranan yawmu saqifatu bani sa'ida ma sai na bakar da jawabi ce musu yayi na yarda ku zabi ɗaya cikin waɗannan guda biyu Umar da Abu Ubaida ibn Jarrah babban mutum ne cikin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu a shekara ta 18 bayan hijira yana daga cikin da suka rasu da wuri lokacin wannan annoba ta ta'unu amawas a kasar Urdun kenan ta yanzu kabarin shi yana wani ƙauye a kasar Urdun wanda daga baya wallahu alam tabbatacce ne wurin ko ba tabbatacce ba amma zamanin sarkin daular mamaliku misr shine baibars albandaq dari kusa wannan sarki sarki ne mujahidi amma yana da matsala ta fuskar gina kaburbura mashahid din da aka ce wani sahabi ne ko wani wali ko wani malami sai a je a mai da wurin mashhadi a mai da shi hubbari to shi ma an gina mishi hubbari wanda har yanzu da muke magana ana ziyartar wannan hubbari da sunan cewa kabarin Abu Ubaida ne a zamanin shi da gina hubbaran hubbaran har ya zama ma yana iya generating revenue saboda yawan masu ziyara sai aka ce duk abin da ya generating to a baiwa limamai da ladanan garin su raba su yi cefani su ne suke su ne beneficiaries na na abin da ake generating na rabanu daga daga wannan hubari Allah da ya kyauta abubuwa ne dai ga sunan khalatu amalan salihan wa akhara sayya asallahu an yatuba alai duk in ka bincika sarakuna haka zaka same su Allah ya kyauta to almuhimmu da Abu Ubaida ibn Jarrahi amintacce ne da zai iya wakiltar musulmi a ko ina a ko da yaushe to haka ake so a samu masu wakiltar musulmai su zama amintattu ne wa minha munazaratu ahli alkitabi wa jawabuhum amma sa'aluhu an wannan kissa ta zuwa mutanen Iran tana nuna mana halascin tattaunawa da ahlul kitabi akan addini dan kawo musu wajihin nagartar musulunci da bayyana musu abin da ke cikin addinin su na barna da kurakurai da gyara kuma in sun yi tambaya a basu amsa fa in ashkala ala mas'uli idan wanda aka tambaya bai sani ba sa'ala ahlal ilmi sai je tambaye masu ilmi dan wani ce kaida an tambaye ka abu baka sani ba in ka nace sai ka sani sai ka tambaye wanda suka sani kanka bada amsa da da rashin sani wa minha anna al kalama inda al itlaq yuhmalu ala zahirihi hatta yaquma dalilun ala khilafi to ga wata kaida kuma ila da ya fitar shine duk wata magana da mutum ya faɗa to za a bata ma'anar da zahirin irin wannan zancen ke ɗauka a bisa al'adar masu wannan yaran ba za a kautar da ita daga wannan ma'anar ba sai akwai wata ƙarina ko dalili da ya ainihin wato nuna haka kawai mutane da suna yawan tambaya mutum ya ce ya rike hannun matan shi ta ce sakanni ya ce na sake ki wato sakan min hannuna take nufi ba saki aure na ba wannan shine zahirin abin da daga baya sai mutane su ce to wai an ce saki ne ko ba saki ba da abin da ya kawo wannan shine rashin fahimtar asalin waɗannan ƙa'idoji da ya su me kake nufi da kace to na saki ki din na saki hannunki ba na saki aurenki ba ko to zahirin abin da za a bashi kenan yace wa illa lam yushkal lam yushkil ala al-mughirati qawlihi ta'ala qawluhu ta'ala da ba da haka ba da mugira da muka ji ya samu iskali game da abinda waɗancan suka ce suka ce mishi wai qur'anin ku yayi kuskure ya ce ma maryamu ukhtu harun kuma alhalin ai annabi haruna ya riga ya shude kafin ma ita maryamu ta zo da ita da danta annabi isa har sai dai tambaya aka ce mishi a ai sunan ne ya maimaitu ba haruna dan imrana dan uwan annabi musa ake ne to yace hadha wa laysa fil ayati ma yadullu ala annahu harun ibnu imran saboda cikin ayar babu abin da ke nuna cewa harun dan imran ne hatta yalzama al-ishkal ballantana samu wannan rikirkicewa balil mawrid damma dumma ila hadha annahu harun ibn imran a gangarowar magana ce ta sa aka hada da wannan aka yi fara tunanin haka walam yaktafi bidhalika hatta damma innahu ilayhi annahu akhu musa ibn imran ha shi shi al-mawrid bai tsaya ba sai da yace haruna dan imrana ne dan uwan annabi musa wa ma'lumun annahu la yadillu lafzu ala shay'in min dalika lafazin ya ukta haruna bin na ci haruna dan imran ne ballantana ya zama haruna dan dan uwa annabi musa fa iraduhu iradu fasadi iradun fasid kawo shi kawo shubha ne barna ce haka kuma ya faru ne wa huwa imma min su'il fahmi aw fasadil qasdi wani abu biyun da masu suke kawo mutum ya fassara magana ba daidai ba su'ul fahmi mummunar fahimta bai fahimci magana ba ko kuma ya fahimta amma yana da mummunar manufa din da kaji mutum yayi ta fassara ba daidai ba ko dai karancin ilimi bai fahimta ba wannan kuma ya faru daga ko dai tsagwarar rashin sani ko mantuwa ko kuskure ko rafkannuwa ko zaton da ya fada mazaunin da ba daidai ba duk wannan suna cikin su'ul fahm ko kuma mutum yana sane da gangan yana so ya kawo shubha ne ko ya kawo rikici ko ya kare wani san zuciyarsa ko san ransa ko na malamansa ko na mazhabinsa da wannan kuma fasadul qasd kenan yana sane sai fasara ba daidai ba Allah ya tsare wa amma qaul ibn ishaqa inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'asa ali ibn abi talib radiyallahu anhu ila ahli najran liyajma'a saduqatihim wa yaqdimu alayhi bi jizyatihim faqad yadhunnu annahu kalamun yadhunnu annahu kalamun mutanaqid da aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika sayyidina ali dan abu talib Allah ya kara masa yadda zuwa kasar najran don ya anso zakkokinsu kuma ya zo da jiziyarsu wani na iya ganin kamar magana akwai tufka da warwara li'annan sadaqata wal jizyata la yajtami'a saboda duk wanda zasu bada sadaka musulmai kenan wanda zasu bada jizya kafirai kenan da aka yi hudna da su ko aka ainihin daura musu bisa yadda da suka yi su zama ƙarshen musulunci to ya zai a hada biyun a ce ya anso ya tattara zakka kuma ya anso jizya yace wa ashkalu minhu abin da ya fi wannan rikici kuma ma zakarahu huwa wa ghairuhu anna nabiy sallallahu alaihi wasallama ba'atha Khalid ibn al-Walid abin da shi bane saka ya ambata cewa baya ga shi Aliyu kuma aika Khalid ibn al-Walid fi shahr Rabi'il al-akhir aw ta Rabi'ul akhir wa wa Jumadal ula yabo wata nuska aw Jumadal ula amma tashifi ne ko ce tahrifi ne kai afwan yadda yake daidai wa Jumadal ula a ƙarshen watan Rabi'ul akhir da kuma farkon jumadal ula sanata ashirin a shekara ta goma bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ila bani al-harith ibn ka'b bin najran zuwa ga waɗannan kabila wa amarahu an yad'uhum ila al-islam kuma aka ce an umarci Khalid ya kira su zuwa ga musulunci kaga wannan cewa da ba musulmai bane kenan saboda in da ba musulmai bane abin da ke kansa ada shine jizya ba zakka ba yace kabla an yuqatilahum thalathan cewa kwana uku zai yana kiran su kafin ya kai musu farmaki in ba su amsa ba fa in istajabu faqbal minhu annabi yace ma Khalid in sun kar in sun karbi musulunci to ka karba haka daga gare su wa in lam yaf'alu faqatilhum in ba su karba ba bayan kwana uku ka yake su fa kharaja Khalidun hatta qadima alayhi haka Khalid ya fita dan Walid Allah ya kara masa yadda har ya je wannan gari fa ba'athar rikaba yadribuna fi kulli wajhi ya aika da ainihin mahaya suka dinga shiga kowane lungu da sako waye da una ilal islami suna kira mutane zuwa ga musulunci fa aslaman nasu sai mutane suka musulunta wa dakhalu fi ma du'u ilai suka shiga cikin abin da aka kiraye su na musulunci fa aqama fihim Khalid yu'allimuhum al-islam Khalid ya zauna a cikin su ya koya musu musulunci wa kataba bidhalika ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta sakon albishir zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa sun musulunta fakataba ilayhi rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yaqbila wa yuqbila ilayhi biwafdi sai annabi ya ce to ka dawo kuma ka zo da tawaga yan wakilci ga mutanen waqad taqaddama annahum wafadu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasalahum ala alfai hulla mun ji a baya cewa kuma sun taho annabi sallallahu alaihi wasallam ya sulhu da su akan za su bada riga wato set a dubu biyu wa kataba lahum kitaba amnin ya rubuta musu saƙon aminci wato yarjejina ta aminci wa Allah yughayyiru an dinihim ba za a tirsasa musu barin addininsu ba wala yuhsharu ba za a ce su tashi su bar inda suke ba wala wala yuhsharu ba za a anshi ɗaya bisa goma dukiyarsu ba wa jawabu hada anna ahla najran kanu sinfaini to amsar da za a bayar game da duk wannan tarkatarkar da ya kawo shine cewa mutanen Najran iri biyu ne akwai nasara wanda suka tabbata a kiristanci wa ummiyin da kuma wanda suke maguzawa shike nufi da ummiyai ana fasalahan nasara alama taqaddama nasara akai sulhu da su akan zasu bada jizya wa ammal ummiyuna minhum wanda suke maguzawa ba sa kowane addini wa humul ladzina qala lahum rasulullah sallama bima kuntum taghlibuna man qatalakum fil jahiliya afwan ai tsallake ko fa ba sai ilaihim Khalid ibn al-Walid fa aslamu to wadannan maguzawa su ne aika musu da Khalid dan Walid sai suka musulunta wa qadima wafduhum ala nabi sallallahu alaihi wasallama suka zo ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama humul ladina qala lahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bima kuntum tadlibuna man qatalakum fil jahiliya sunan da annabi yake ce musu a jahiliya ya kuke kuke cin nasara ga wanda ya kawo muku farmaki qalu kunna najtami' wala natafarraq suka ce mun kasance muna da hadin kai ba ma rarrabuwa wala nabda'u ahadan bi zulmin ko ba ma fara yaƙar kowa da zalunci qala sadaqtum annabi sallallahu alaihi wasallam yace gaskiya kuka faɗi wa amara alaihim qais ibn al-husayn ya sa musu shugaba qais dan husayn wa ula'i banul harith ibn ka'ab to wadannan sune banul harith ibn ka'ab su ba kristoci bane fa qawluhu ba'atha aliyan ila an-najran liya'tiyahu bi saduqatihim wa awjizatihim arada bihi ta'ifatayn yana nufin tawagogin guda biyu wato su kristoci a an so abin da ya kamata su bayar na jizya su kuma musulmai a an so abin da ya kamata su bayar na zakka yace sadukatu man aslama sadukatu man aslama minhum wa jizyatun nasara faslun fi qudumi rasuli farwat ibn amr al-juzami maliki arabir rum yace ga wata gaba zata bayani akan zuwan ɗan saƙon wani mutum mai suna farwa ibn amrin al-juzami Allah ya gafata mishi Allah ya ƙara masa yadda wannan bawan Allah yana cikin lissafin muhadramun da a cikin tunda bai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kamar yadda zamu zo mu ji a kisar abin da ya faru mala yace qala ibn hisham ibn hisham ya faɗa kamar yadda ke cikin sira ibn isaqa kamar yadda ke cikin sira ta ibn hisham ya ruwaito haka nan cikin littafin dalailun nubuwa na limamul bayhaqi da tabaqat na Muhammad ibn Sa'd al-Basri Allah ya gafarta musu gaba daya yace wa ba'sa farwatu binu Amr al-Juzami ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasulan bi islami farwa ibn Amr al-Juzami ya samu labarin musulunci da yaji labari ya gamsu sai ya aiko da dan sakon shi ya aiko da jakadansa da sakon cewa ya musulunta wa ahada lahu baglatan bayda ya yi ko da manzo Allah sai ya samu da kyautar far alfadarar sannan da yake hawa wa kana farwatu amilan lirrumi ala man yalihim min al-arab ya kasance kantoma ne ko gwamna ko wakili ga rumawa rumawa anan wato kristoci waɗanda suke da gwamnatin nan ta bizanta ta wato gwamnatin rum ta gabashin duniya a lokacin su waɗannan mutanen wannan yankin da suke wato kusa da turawan ta gefen yaman da sham da makamantansu turawan sukan irin yadda ake indirect rule sai su ɗauki wani a cikin larabawa sai su bashi shugabanci yana shugabantar mutanensa su kuma suna bashi umarni daga can to irin haka ne daga sasina da irin wannan da irin baban sai mulka su duk irin su wannan a maliki kinda da irin wannan sarakunan ne waɗanda suke larabawa ne amma iyayen gidansu rumawa suna tara musu Uh, itawa wato haraji su kai musu su kuma su dinga mulkin mutanensu to da ya ji labari ya musulunta sai suka yi fushi su rumawa wa kana farwatu amilan lirrumi alaman yalihim min al-arabi wa kana manziluhu ma'an garin ma'an wanda yake kasar urdun jordan a yanzu to anan ne garin sa wa ma hawlahu min ardi sham da abin da ke kusa da shi na kasar sham falamma balaga rumu zalika min islamihi talabuhu hatta akhadhu sai suka yaudare shi suka kama shi suka daure shi suka tafi da shi bizanta fa habasuhu indahu suka kulle shi a gidan yari falama ijtama'atu rumuli salbihi aka je majalisar mulkin su ta turawa aka yi yanke hukunci cewa za a kere shi za a za a yi mishi crucifying irin abinda yahudawa suka so su yi wa annabi isa Allah ya tsirtar da shi irin abin da aka mashi kenan suka zo za su ainihin wato kere shi saboda ya musulunta an yi an yi yabon musulunci ya ce a ya riga ya shiga musulunci ba ja da baya shi ne suka kama shi suka kashe shi falamma sama'atul rumu li salbihi ala ma illahum yuqal lahu afra bi falastin akwai wani ruwa wani tafki har yanzu sunan shi kenan afra minaret haka ake ce mishi da ingilishi wannan ne kamar kamar wato me za a ce ne kamar buhaira ce wani tafki ne kankani wurin yawon shakatawa ne yanzu yana nan a nisan kilomita 26 a arewacin birnin da ake kira da suna Tufail Tufail birnin Tufail ɗaya daga cikin biranen mutanen ƙasar Falasɗinu wanda Yahudawa suka kwace musu to a wannan garin suka zo da shi suka zo ala mashhadin min al-mala aka tara mutane aka kafa cross aka gicciye shi yadda ake ake gicciye mutane a waɗancan zamanin saboda zalunci qala sai yake waka yana cewa ala hal ata salma bi anna halilaha ala ma'i afra fawqa ihdar rawahili ala naqatin لم يضرب لم يضرب الفهل امها مشذبه اطرافها بالمناجل yace ala saurara hal ata salma bi anna halilaha halilaha shin labari ya iske matata mai suna salma cewa halil shine mijinta wa halailu abna'iku halil shine miji kenan na aure alama afra cewa mijinta yanzu yana wurin da ake ce ma ruwan afra an yi kasuru saboda waka fauka ihdar rawahili yana kan wani abin hawa arrahila anan yana nufin wannan itacen khashbatu taslibin itacen da ake cross din da za a rataye shi akai ala naqatin sai kai sake annaka anan yana nufin kutittiran da aka kafa wannan itacen akai shi sai yace lam yadribil fahalu ummu ummaha wata raquma wadda kalaldin raqumi amalar raqumi bai taba barbara uwarta ba ba raƙuma ce kenan ta arziki ba mushazzabatan wadda aka sassake ta aka aka gaggyara yadda ake sassakan itace yace a tsarafuha gefen duk rassan da ke jikin wannan kutattare an sassake shi bil manajili da alminjal alminjal shine lauje sune manajil lauje alsa an san lauje wanda ake yin ciyawa da shi mai lankwasa din shi ne ake ci balauje da hausa ko haka ne na qalibun ishaqa sai ibn ishaqa yake cewa waza ama zuhri annahum lamma qaddamuhu liyaqtuluhu qala yace imamu zuhri yana cewa da aka gabatar da shi ga mai kisa zai kashe shi executioner zai kashe shi sai yace balligh suratal muslimina bi annani silmun li rabbi a'azmi wa maqa wa maqami yace a gayawa wato abin nan surat zababbun musulmi musulman da aka turo su suna yawo suna wa'azi ko kuma shugabanninsu cewa bi annani silmul lirabbi cewa ni na miƙa wuya ga ubangiji bana jin takaici ko damuwa ko nadamar wannan yadda da ne a kashe ni a azumi kasusuwa na wa maqami da wannan wurin da nake tsaye din na bawa Allah na yi na sadaukar da rayuwata ga Allah Allah ya ƙara mashi rahama sun madarabu unuqa sannan suka kashe shi wa salabuhu suka ainihin wato kere shi ala zalikal ma'i akan wannan ruwa mala yace yarhamuhullahu ta'ala Allah ubangiji ya mashi rahama faslun ga wata gaba fi qudumi wafdi bani sa'ad ibn bakr ala rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam labarin zuwan kabilar banu sa'ad ibn bakr ibn sa'ad ibn bakr wato yana nufin mutanen kaisu ailan ke wanda su ne masu renon nan na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam kabilar su halimatu sa'adiyya wanda asalin garinsu ta'if ta'if shi ne mazauninsu suna da gidaje a gefen kwazazzaban ta'ifa nan ne da aka yi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama aka rene shi gun wannan mata mai suna halima ka za a ce mata as-sa'adiyya ka sa'adiyyan nisba ne zuwa ga sa'ad ibnu bakar min qaisi ailan kamar yadda malaman nasaba suke kiransu da shi to su ma sun zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun kawo caffa sun zo sun yi mubaya'a sun bayyana musuluncinsu amma kafin su zo sun fara aiko da wani dan sako ne wanda ya zo da tambayoyi masu zafi da an san ai kissan labarin Dimam ibn Sa'alaba shine shine jakadan su da suka aiko shine council da suka aiko ya zo da tambayoyi da yake cewa Allah sai sama zan maka tambayoyi kuma zan tsananta ma ina fata za ka yi haƙuri da ni qala ibn ishaq al-imam ibn ishaq a cikin sira yana fara kamar ibn shami ya ruwaito kafin shi ma ko kuma a ce banda shi al-imam ahmad ibn hanbal ya ruwaito wannan kissa haka na al-imam abu dawuda shi ma ya ruwaito haka al-imam darimi haka al-imam abubakar al-baihaqi a cikin littafinsa na dalailun nubuwa haka nan kuma asalin kissar tana cikin sayul bukhari da muslim hadisin anas dan malik tana nan a cikin radu salihina sannan ne kisa ce na san hamatan islamiyya da san wannan kisa saboda kisa ce da ko ina da an zo bulugul maram ko da sani ne za ka ji ta za ka kowa ya santa ba haka bane malam yace haddathani muhammad ibn al-walid ibn nufai'in ibn nuwayfi'in an kurayb maula ibn abbas daga kurayb bararran bawan na ibn abbas daga sayyidinsa abdullahi dan abbas Allah ya kara masa yadda kala yace ba'athat banu sa'd ibn bakr dimam ibn tha'laba kabilar banu bakr ibn sa'd sa'd ibn bakr sun aiko dimamu dan tha'laba wafidan ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama a matsayin wakilin su zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama faqadima alaihi haka nan ya taho fa anakha ba'irahu ala babil masjid yazo bakin masallaci ya fakin raƙuminsa fa aqalahu ya daure shi ثم دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد جالس في اصحابه sannan ya shiga masallaci itar da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana zaune tsakanin sabban sa fa qala ayyukum ibn abdul muttalib yana zuwa ba gaisuwa ba ina kwanan ku kaza kaza kawai sai ya ce a cikin kuwa dan gidan abdul muttalib manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance bi da wata hay'a ta musamman da ta bambanta da mutane ta fuskar suturar sa ko fuskar wurin zaman sa ko yanayin sa sauraka in ka ganshi a cikin mutane ba dole ka shaida shi ba sai dai kuka ce oh ga wani mutum mai haske da kwarjini amma ba yi da irin wannan girman kai ko sanya sutura ta bambanta da ta mutane irin shehune suke da sauran manya wanda da an ga mutum an san shi ne kawai kana shigo wata fada ko wani ofis za ka ga yanayin kujera za ta gaya maka wannan shine babban mutumin da ke shugabanci a nan wajen ko yanayin suturarsa ko yanayin jami'an tsaro da ke tsaye a bayan shi kamar mala'iku suna muzurai ga dole ka gane shi baka bukata a gaya maka shi shi kuma annabi dubai da waɗannan sallallahu alaihi wasallam to sai ya tambaya wane ne dan gidan abdul muttalib ya halasta da ma danganta mutum zuwa kakan shi babu matsala a cikin wannan fa qala yace muhammadun sai fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi yace mishi ana bunu abdul muttalib ni ne yace kai ne muhammadu faƙala na kaza ka kira sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gaya faƙala yabna abdul muttalib yace ya kaiwa ne inni sa'iluka to nazo maka da tambayoyi ne wa mughlidun alayka fil mas'ala kuma zan maka tambayoyi masu tsanani fala tajidanna fi nafsika amma ina fatan karka ji damuwa yana cewa in tambaya mai tsanani yana sa mutum ya ji damuwa shi ka tambayi mutum tambaya wadda ka san a cikinta akwai ta'annati a cikinta akwai renin hankali a cikinta akwai ƙure to a ɗabi'ance zai ji damuwa ya kamata mu gano wannan a ɗabi'ance zai ji damuwa mu kula da wannan jama'a don ka zama lafiya da mutane ya ce a faƙala sai annabi ya ce la a ji dufi nafsi ba na jin damuwa karka damu fasal amma badalaka tambayi abin da kake so ka sani faƙala an shudukallaha ina gama ka da Allah ilahaka an shiduka laha ilahaka wa ilaha ahalika wa ilaha man kana qablaka ana iya karanta shi haka ana iya karanta kuma da da rafa ce ilahuka wa ilahu man kana qablaka yace ina gama ka da Allah Allahn da kace ya aiko ka da gaske shi ne ubangijinka to a nuska bugaggiya ya zo da wa ilahu ahalika kama wannan ƙarin babu shi a cikin asalin hadisi ikahami ne kawai daga inji dai da yake ilahuka wa ilahu man kana qablaka shine ubangijinka abin bautarka kuma abin bautar waɗanda suka zo gabaninka wa ilahu man huwa ka'inun ba'daka kuma Allah shine abin bautar wanda su zo a bayanka Allahu ba'asaka ilaina rasula tsakaninka da Allah nan da shine kace mahaliccinka abun bautarka abun bautar mutanen da kake tare da su abun bautar mutanen da su zo nan gaba tsakaninka da shi shi ya aiko ka qala allahumma na'am nabi ce kwarai ko shi ya aiko ni qala an shiduka ilaha ajiduka allah ilahaka wa ilaha man kana qablaka wa ilaha man kana man huwa ka'inun ba'daka ina saki gama ka da Allah ubangijinka ubangijin wanda kake tare da su abin bautar wanda za su zo a bayanka Allahu amaraka anna abudahu la nushriku bihi shay'a shi Allah shi yace ka ce abauta mai shi kadai babu shirka sai sun riga sun saba da shirka kuma sa ganta matsayin aibi wa an nakhla hadhihi al-andada allati kana aba'una ya'budu Allah ɗin da ka ce ya ce ya aiko ka shi ya ce mu fita batun waɗannan gumaka waɗannan tsararraki gumaka da ake ganin su suna kafaɗa da kafaɗa da Allah ta Allahu amma ya kula ulon kabira Allah ne ya ce mu basu mai riko da bautar shi kadai fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah ya ce Allahumma na'am ƙwarai kuwa shi ya ce haka thumma ja'ala yadhkuru faraidal islami fariyatan fariyatan sannan ya dinga ambatan wato farillan musulunci rukunnan musulunci ɗaya bayan ɗaya as-salata waz-zakata was-siyama wal-hajja yace Allah ne yace maka ai sallah Allah ne yace ka zo ka ce ayi zakka Allah ne yace ka zo ka ce ayi azumi Allah ne yace ka zo ka ce ayi haji game da haji akwai sabanin malamai game da shin ya tabbata ya tambaya game da haji ko bai tabbata ba kuma malaman da suke ganin wannan ziyarar ta faru ne a cikin watan Rajab shekara ta biyar bayan hijira to a gurinsu wannan ƙara aikin hajjin wani wahani ne daga wasu masu riwaya masu riwaya a cikin waɗannan malama akwai shi kanshi ibnu hajar ibnu ibnu ibnu qayyim al-jawziya zai ambaci wannan da malamin sa ibnu taymiya kamar da yake cikin majmu'ul fatawa akwai malaman da kuma suke ganin a'a wannan ba kuskure bane ya tabbata kan gaba akwai ibnu hajar kamar da yake cikin fathul bari wallahu a'lam wa faraid al-islami kullaha ya ambaci kuma dukkanin farillan musulunci yunshiduhu yanshiduhu inda kulli fariyatin kama nashadahu fillati qablaha yana mushi irin wannan magiya yace tsakaninka da Allah da kake bautatawa Allah da kace abotata mushi Allah da kace shi ya halicce ka da kai da mutananka da na bayanka da za su zo tsakaninka da shi shi yace ayi kaza nabi na ce mushi Allahumma na'am da ya gama gaba ɗaya hatta idza faraga qala da ya gama gaba ɗaya sai ce fa inni ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasul yace to na na yadda na bi na yi imani ina furtawa ka sani cewa na yadda cewa Allah ubangiji shine abin bauta bisa gaskiya da tantanta shi kadai kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ne kuma bawansa wa sa'awi wa sa'uaddi hadhihi al-fara'ida kuma zan yi duka waɗannan ayyukan zan yi sallah zan yi azumi zan yi zakka zan yi kaza zan yi kaza wa ajtanibu ma nan ma na haita ni an kuma duk abin da kace in bari zan bari la azidu wa la anqus amma fa ba ragi ba ƙari ba zan rage komai ba ba zan ƙara ba shine yace a daga nan sai yake cewa summan sarafa rajian ila ba'iri ya juya ya je gurin raƙuminsa fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hina wallah sai manzo Allah ya ce a lokacin da ya juya din manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa in yasduq dhul aqisataini yadkhulul janna wannan mutumi mai ainihin wato abin nan mai mai alaqisa shine bin nan gira yana da gira haka cikakkiya in dai gaskiya ya faɗa to zai shiga aljanna wa kana dimamun rajulan jaladan ash'ara za gadiratin ya kasance mutum ne wanda yake mai yawan gashi kuma yana da tutoliya guda biyu daga ana ana iya kiran gashi mai yawa irin wannan da wannan abin nan suna din sun mata ba irahu ya tafi gun raƙuminsa fa atlaka iqalahu ya warware masa da baibayinsa sun makaraja hatta kadima ala qaumihi sannan ya fita ya kama hanya har ya koma garinsu fajtama'u alaihi suka taru a wajensa wa kana awwala ma takallama bihi an qala abinda ya fara fada da suka tare yace bi isatin latu wal uzza yace Allah wadaran lata da uzza fa qalu ma ya dima suka ce kanka daya kuwa ka sa abinda ke ma ciwo ittaqil barasa wal jununa wal juzama hankali dai hankali da kuturta hankali kar lata ta sa maka hauka ko ta sa maka mele suna da itikadin cewa waɗannan gumaka in ka zage su to sai su haukata ka ko su kuturta ka ko su mai da kai mai mele ko makamantansu qala wailakum yace Allah wadaran ku kuma da kuke da wannan muguwa akida innahuma ma yadurrani wa la yanfa'ani lata da uzza ba sa iya amfana da mutum komai ko cutar da shi inna allaha qad ba'atha rasulan ce Allah ya aiko wani gagarumin manzo wa anzala alaihi kitaban ya saka mishi da wani mamakon littafi istanqadhakum bihi mimma kuntum fi ya cece ku ta hanyar littafin nan daga abin da kuke ciki na kafirci da maguzanci wa inni ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasuluhu abduhu wa rasuluhu kuma ni ina da cewa babu abin bauta bisa gaskiya ta sai Allah madaukin sarki kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan sa ne manzon sa ne wa inni qad ji'tukum min indihi bima amarakum bihi wa nahakum anhu kuma nazo muku da bayani akan abin da Allah ya umarce ku abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce ku da abin da Allah ya hane ku da abin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya hane ku fa wallahi mai labari ibnu abbas yace na rantsi da Allah ma amsa min dalikal yawmi fi hadiratihi rajulun wa lamra'a illa muslima a wannan birnin a wannan garin ba a yammaci ba rana ba ta faɗi ba sai da kowa ya musulunta ƙala bin ishaƙa haka yake ana ku to wannan kuskuren injini ƙala bin abbas ne kamar da yake a cikin hadisin fama sami'ina bi wafi da ƙaumin afdala min dimam ibn sa'alam ba mu taɓa jin labarin wani mutum da ya zo ya wakilci mutanen shi da ya kai falala da alherin irin wannan wakilci da limamu dan sa'ala ya musu da ya koma babu wanda bai musulunta ba radiyallahu anhu sahabi ne mashhuri cikin sahabbai malam yace wal qissatu fi sahihaini min hadisi Anas bin Hawi hadi kisa tana cikin Bukhari da Muslim a hadisin Anas dan Malik da kwatankwacin wannan tana nan a cikin kitabul ilm farko farkon sahih Bukhari kitabul ilmi babu ma jaa fil ilmi wa qul ta'ala wa qur rabbi zidni ilma haka ne ma muslim ya rubuta shi ma a farko farko kitabul iman a cikin bayani akan imani da ihsani da makamantansu to wannan kenan sai malam yace wa dhikrul hajj fi hadhihi alqissati yadullu ala anna qudum damam kana ba'da fardil hajj ambatan hajji da aka yi aka lissafa shi cikin farillan musulunci cikin rukunai yana nuni zuwa ga cewa lokacin da dimamu yazo an farlanta aikin hajji yace wa hadha ba'idun wannan kuma magana ce mai nisar ta zama gaskiya ko ta zama daidai fa dhahiru anna hadhihi lafza mudraja min kalami ba'dir riwat da haka abin da yake zahiri shine wannan lafazi lafazi ne da aka yi ikahamin sa wasu masu riwaya suka saka shi suka zo an bato kawai suka hada da shi tunda sun ji ambaci ƴan uwan shi su kalmar shahada sallah azumi zakka to kawai sai suka cike da aikin haji to wannan shine ra'ayin ibnu qayyim al-jawziya kuma shine ra'ayin malamin sa al-imamu shaykhul islam ibnu taymiya kamar yadda yake cikin mujalladi na bakwai na majmu'ul fatawa daga shafi na 601 dukkanin sun tafi a haka amma al-imamul waqidi shi ya kawo cewa wannan kissa ta faru ne kamar yadda muka ambata a cikin watan Rajab shekara ta biyar bayan hijira wanda Ibn Hajar shi kuma nashi abin nan zancen kamar yadda yake cikin mujalladi na farko na Fathul Bari ya tattauna ya rinjaye zuwa ga cewa lallai wannan zuwan dimamu na farko din nan ya zo ne a ƙarshe na rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma lalle akwai magana aikin haji a ciki an riga an farlanta shi wallahu ta'ala a'lam malam yace faslun fi qudumi tariq ibn abdullah wa qawlihi ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam ga wani babi kuma zai magana akan zuwan tariq ibn abdullah ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi da mutanen tariq ibn abdullah juzami ya zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi da mutanansa malam yace ruwina fi zalika li abi bakr al-bayhaqi mun sha fada cewa ana cewa ruwina kuma ana iya cewa rawaina duk malamai suna fani wannan riwaya tana cikin sunan al-kabir na al-imam al-baihaqi da kuma littafinsa dalailun nubuwa haka nan baya ga shi ko kuma mu ce kafin shi ibn khuzaima a cikin sahihin sa da al-imam ad-darqutni da hakim dusruwaito haka nan a diya'u din al-maqdisi a cikin muhtara duka sarwaito an jami ibn shaddadin qala hadathani rajulun yuqal lahu tariq ibn abdullah qala inni laqa'imun bi suqil majazi yace ina tsaye a kasuwan zulmajaz wannan kasuwa ta kabilan huzail wata ke gabashin makka yace ina tsaye a kasuwan id aqbala rajulun alaihi jubba sai ga wani mutum sanye da jubba ita ce kamar da Hausa da ake cewa alkabba ko kace gare ko babbar riga ko aganiya ko makamantansu wa huwa yaqulu yana cewa ya ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu ya ku mutane ku faɗi kalmar shahada za ku tsira wa rajulun yatba'uhu ga wani mutum kuma yana bin shi a baya yarmihi bil hijara yana tsantan tsakon kuma yana jifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kula yana cewa ayyuhan nas la tusaddiquhu kar ku gazgata shi fa innahu kadhabun ai ƙarya ike yi inji shi wannan kafirin fa qultu man hadha nace wane ne wannan kuma fa qalu suka ce hadha gulamun min bani hashim wannan wani matashi ne cikin banu hashim wannan tun a makka kenan allazi yaz'umu annahu rasulullah shi yace shi ma'aiki ne na Allah qala qultu man hadha allazi yaf'alu bihi hadha to wannan dattijan da ke bin shi yana jifan shi kun waye qalu hadha ammuhu abdul uzza a wata riwayar hadha ammuhu abu lahab ya zo a da lafazin haka aka ce wannan wani babban shi ne mara kirki mara mutunci kaji abin da yake falam qala falam ma aslama nas ya ya san wannan labarin tun a farkon musulunci tunda tunda aka ce suqu zulmajaz kaga a makka ne kuma zulmajaz kaman kilomita 20 ne a wajen makka gabashin makka har yanzu wurin akwai babban kasuwa da tana amsa sunan irin molat din nan irin abin nan kasuwa ta yangayu din azan kaza ce kasuwa a kasashen laraba bayan kasuwar ku da irin waɗannan tamu ta kurmi kwari kasuwan mata kasuwan abin nan ga tana haka ka ganta wata iri haka malam duk kazanta da datti me sunan kasuwan ta Lagos mai dattin tsiyan nan Oshodi ba irin wannan kasuwan nan bane idan kina ga ita ma masha Allah an gyara ta zaka je kasuwa ne malam inda ka san hotel komai lahiya lau akwai underground akwai bene akwai escalator akwai wane ne wuri lahiya lau shi ake ci ba ma an ce kasuwa bai zuwa cikin tunanin mu tunanin mahauta da masu masu gyaran silifa da da da da yan gwanjo ko da kana tafiya kuda na binka haka da yan sani to ba irin wannan ne kasuwannin ba Allah ya kyauta to to da haka a makka ne wannan abin ya faru da aka zo a madina ya ce bayan da kowa ya musulunta wa hajara annabi alaihi salatu ya hijira kharajna minar rabaza sai muka fita daga ƙauyen mu na rabaza muridul madinata zamu je madina namtaru min tamriha zamu je mu sari dabino zamu siyo dabino falamma da nauna min haifaniha wa nakhaliha yayin da muka isa kusa da badalatta da dabinanta kulna muka ce launa zalna falabisna thiyaban ghayr hadi bi zai hana mu ziyada zango anan mu wanka mu canza kaya mu sa kaya mu masu kyau dan na ganin gari haka saboda tafiya ce cikin daji sahara da kura an yi buji-buji to ba daidai bane kuma ka shiga cikin garin mutane haka kamar ka fito daga haƙarijiya to sai suna so su gyara jikinsu ya ce to muna nan a nan wajen falab ya ce a fa'iza rajulun fi timraini muna zaune sai ga wani mutum fi timraini lau cikin wasu aka ce timra shine tufa wanda ya riga ya koɗi tsohon kaya wato sai ga annabi sallallahu alaihi wasallama sanye da kayayyaki wanda ba na yan gayuwa Allah duniya bata dame shi ya sa kayan shi ne irin haka dai kawai ya fito din da shiga ta ustazai ba ya ba fallasa kayan ka dai ka wanke su ga alamar sun dade suna jin kilin su ba su ba sababi ba kuma zuwa matattu ba ba duka haka kayan ustazai suke bara ma eh bara ga muta first wannan sai yan siyasa yan kasuwa attajirai da sauran masu fada aji to annabi ya fito haka fita ta ustazai fa sallama ya musu sallama wa kala min aina aqbala alqawm nabi yace waɗannan bayan Allah daga ina kulna minar rababa muka ce daga rababa kala wa aina turiduna ina za ku je kulna muka ce nuridu hadhihi almadina wannan birnin naku shi zamu je kala ma hajatukum fiha ishe me kuke nema kulna muka ce namtaru min tamriha mun zo mu sare da dino kala wa ma'ana zibiyatun lana mai ba da labari ya ce ma tare da wasu azza'inatun lana ma tare da wata matashiyar budurwa matar wani a cikinsu ko yarsa ko bai wasa watakila wa ma'ana jamalun ahmaru ha? za'ina eh shi ne za'ina na ce wa ma'ana jamalun ahmaru ahmaru makhtum muna da wani raƙumi wanda yake ja wanda yake da abin nan khutab yana da asirka faqala asirka yake cewa ko linzami na doki ko na sa shi ne asirka na doki linzami kenan to yace faqala atabi'una jamalakum hada nabi yace to wannan raqumin ku sai mun da shi mana nima qalu na'am bikaza wa kaza sa'an min tamr suka ce na siyarwa ne amma ba kuɗi zamu ansa ba zamu anshi dabino ne muke so mu ansa kilo kaza ko tiya kaza ko buhu kaza qala famastawda'ana mimma qulna shay'an famastawda'ana mimma qulna shay'an suka ce bai ba mu komai daga cikin abin da muka faɗa ba kawai fa akhadha bi khutamil jamali fantalaq kawai ya dauki raƙumin ya tafi da shi kamar ya musu asiri kuma wanda ya ce a ina kuɗi kawai sai ya shiga da raƙumin gari falan ma tawara anna bi hitanil madina wa nakhliha nabi musu kwarjini bai ba su kuɗi ba ba su tambaye shi ba kuma bai musu gama da macuci ko ɗan damfara ko ɗan fuwan nine ba su dai kawai sun ga mutum mutumin kirki farin balarabe mai hankali mai mutunci ya siyar da raƙuminsu bai ba su kuɗi ba ya shiga da shi gari sai da ya tafi suka daina hangen shi ƙulna sai suka ce ma sana'ana wai me ya same mu ne wallahi ma bi ina jamalana mimman na'rif mun siyar da raƙon ba mutumin da bamu sani ba wala akhadna lahu thamanan kuma an shi kuɗi ba bai ba mu adireshin shi ba bai ba mu wata jingina ba qala taqulu almar'atu allati ma'ana sai wannan da yace wa ma'ana za'inatun din can ce ta ce wallahi laqad ra'aytu rajulan ka anna wajhahu shiqqatul qamari qamari na ga mutum wanda hasken fuskarsa kaman gefen farin wata lailatul badri a daren haske sha uku sha hudu da sha biyar ana ba mi na tun lisamani jamaliku na lamunce muku wallahi kudin raƙonku ba zai mata wafi riwaya tun na ishaka kalatun za'inatu falatalamu ta ce karku zargi junanku falatalawamu karku zargi junanku falakad ra'aitu wajen harajulin la ya gudur biku wannan mutumin da na gani bai kama da macuci ba zai cuce ku ba ma ra'aitu shay'an ashba bil qamari latul badr min waji ban taba ganin abin da ya mun kama da farin wata daren cika hasken shi irin fuska wannan bawan Allah ba fa bainama hum kadhalika id aqbala rajulun fa qala suna zaune suna wannan tadin sai ga wani mutum yazo yace musu ana rasulu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne ya turo ni warunku ilaikum hadha tamrukum ga dadinan ku da zai ba ku kudin raƙumunku fakulu yace ku ci washba'u ku ci ku sha waktalu ku siya wastawfu kuma ku ku siya ku siyar ku auna ku aunar eh fa akalna hatta shabina sai ce muka ci dabino har muka koshi waqtalna muka auna wastawfaina muka siyar muka siya sun muka tabbatar dabinan mu ya kai thumma dakhalna almadiyata sannan muka shiga garin fa dakhalna almasjida muka shiga masallacin madina fa idha huwa qa'imun alal munbar sai muka ga disan mutun da muke cinikin nan da shi kawai ya hawo munbari kuma yana jawabi yana huduba yakhtubu an-nasa fa adrakna min qutbatihi wa huwa yaqul muka riski da gaskiya abin da yace yana cewa tasaddaqu fa inna sadaqata khairul lakum ya jama'a ku dinga sadaka sadaka alkhairi ce gare ku al-yadul ulya khairun min al-yadis sufla hannun da ke bayarwa yafi alkhairi fiye da hannun da ke karba ummaka wa abaka ka fara da mahaifiyarka sannan babanka wa ukhtaka da yar uwarka wa akhaka sannan dan uwanka namiji wa adnaka adnaka sai kuma makusanci makusanci wato dan dan uwanka dan wanka makwabcinka cousin dinka wani da wani wata bazawara da taba auren wani karin babanka ya mutu ya bata duk suna cikin adnaka adnaka iz aqbala rajulun min bani yarbu ana cikin wannan jawabi mai dadi sai ga wani mutum cikin kabilar bani yarbu au qala min al ansari fa qala yace ya rasulullah lana fi haula dima'un fil jahiliya wannan bai ce ya manzo Allah wannan bakin naka tsakaninmu da su akwai jiƙaƙƙiya muna bin su bashin wani dan uwanmu da suka shi a jahiliya faqala sai ainihin wato yace faqala yace inna umman la tajni ala waladin ce ai ita uwa ba ta cutar da ɗanta talasa marrati ma'ana madina uwa ce ga duk wani musulmi duk wani mumini to ba zai a cuce shi a madina ba ɗaya daga cikin fasarorin kenan ko kuma mu mutanen madina yanzu muhajiruna wal ansar mu iyaye ne ga sauran musulmai ba za mu cutar da su ba cutarwa ne bako ko kuma mu yan gari bako ya zo mu cutar da shi ba za mu cutar da shi ba annabi faɗa haka har sau uku wallahu a'lam wannan isnadin wannan riwaya isnadi ne wanda kamar yadda malamai suka faɗa kyakkyawa ne da haka abin da ke cikin labarai tabbatacce ne insha Allah faslun fi qudumi wafdi tujayb wafdu tujayb sune banu adi banu adi da sa'ad adi da sa'ad ibna ashras ibna ashras wanda ana danganta su ne zuwa ga wata kakanniyarsu ita ce tujaybu bintu thauban al-madbahiyya tujaybu bintu thawban al-madbahiyya da aka ake ci musu tujayyi ita wannan tujayyi din ita ce mahaifiyar su adiyu da sa'ad din wanda wa da kani ne sune iyayen kabilan kakan kakan kabilan shine ashraf haka al-imamu ibnu hazm ya ambata a cikin tafin shi jamharatu ansabil arab na fata mun gano wannan su ma waɗannan mutanen sun zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam malam yace wa qadima alaihi sallallahu alaihi wasallam wafdu tujayb wa hum wa hum min as-sakun sune ƴaƴan as-sakun ibnu ashras shi ma dan uwa ne ga waɗancan guda biyu wato adiyu da sa'ad da sakun dukan su abna'u ashras ibnu wanda wanda yake abin nan kakansu din shine wasu ita ce waccan tujaifi kito su ma sun zo salasata ashara rajulan mutane ne guda goma sha uku qad saqu ma'ahum saduqati amwali allati faradallahu alaihim su riga sun musulunta sun ji labarin musulunci da haka suka taho tare da zakkokin su ga baki daya fa surra rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi annabi ya ji dadi yayin farin ciki wa akrama manzilahu da haka ya girmama masaukin su wa qalu ya rasulullah suka ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suquna ilayka haqqallahi fi amwalina mun tawo maka da abin da ke cikin dukiyar mu na haƙin Allah raquma da sharu da awaki da kaza da kaza da sun kawo fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ce rudduha ku koma da su garinku faqsimuha ala fuqara'ikum domin ana so ne zakka a karba a hannun masu kudin garin a ba talakawan garin ko qalu suka ce ya rasulullah ya manzon Allah ma qadimna alayka illa bima fadala an fuqara'in suka ce ai abin da muka kawo maka abin da ya dauri ne akan bayan an ragama rabawa talakawa talakawan garin mu sun samu to wannan fudul ne na talakawan excess ne muka kawo maka ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala abubakar ta abubakar yace ya rasulullah ma wafada min al-arabi bimithli ma wafada bihi hadha al-hayy min tujay ce gaskiya saboda Allah duk larabawan da suka bugun kai manzo Allah ba taba samu da suka zo da alheri irin waɗannan faƙalar rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce innal huda bi yadillahi azza wa jalla kasi ta shari'a a hannun Allah take faman arada bihi khairan duk wanda Allah ya so shi da alkhairi sharaha sadrahu lil imani sai Allah ya bude zuciyarsa sai kaga ya zama mu'min ga wasu ana ta gurmaya da su mutanen Makka shekara da shekaru sai da aka yaki akai kaza akai kaza waɗannan an yi da su waɗancan an yi da su yahudawa da suna ƙaryar imani suna da karatu suna da littafi an taɓa gwamnati da su duk ba su imani ba aka ta kashe su amma su waɗancan suka jiyo labari daga nesa kawai suka imani kuma suka ɗauko zakka suka kawo ga waɗancan mun ji a baya wanda suka zo mutanen da suka ce to mu ba za mu ba da zakka ba za mu musulunta amma babu zakka ba za mu daina shan giya ba kaga kowa akwai nasibin da Allah ke ba shi na shirya da kan Allah shi ta da kai ka gode mishi kai kai biyayya gare shi yace wasu alu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ashiya'a suka roƙi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka tambaye shi abubuwa fakataba lahum biha ya rubuta musu sakonni waja'alu yas'alunahu anil qur'ani was sunani suka yi ta tambayar sa game da alqur'ani da sunnoni fazdada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bihim ragaba annabi ga kwadayin sa na addini sai ya ƙara kaunar su wa amara bilalin an yuhsina diyafatahu ya dinga cewa bilal a tabbatar fa waɗannan mutanen duk abin da suke bukata sun samu fa aqamu ayyama suka zauna gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tsawon kwanaki walam yutilul labtha amma basu dade ba faqila lahum sai aka ce musu ma yu'jilukum yazo a abugun inji ma yu'jibukum wannan shi ma kuskure ne na inji ma yu'jilukum me yasa kuke gaggawa ku koma garin faqalu suka ce narji'u ila man wara'ana fa nukhbiruhum bi ru'yatina li rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wa kalamina iyahu muna so mu sauri ne mu koma garuruwan mu ba da labarin ai mun ga manzon Allah mun yi magana da shi mun shiga musulunci thumma ja'u ila rasulillahi sallama yuwaddi'unahu sannan suka bugu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna kokarin zasi mishi bankwana kuma bari mu bankwana da karatun a daidai nan sai Allah ya kai mu darasi na gaba insha Allah wanda zai kama darasi na 327 insha Allah وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله